جزاكم الله خيرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى وديا da ya haɗa mu a wannan matsalaci mai albarka masjid sabilu hudakat wanda yau muna wuni na goma da wata na ramadan shekara ta 1447 tarihi na hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yau zama zamanmu na karatu zama ne na tara a ƙarƙashin wannan suna kuma muna cikin karatu wannan sura insha Allah yau za mu yi da sata suratul qiyama wanda dai a takaice dai suratul qiyama Allah ya yi rantsuwa da alqiyama da kuma rai akan cewa lalle alqiyama za ta zo kuma sai Allah madaukakin sarki yayi bayani akan kudurar shi ta mai da mutane cikin halittarsu bayan sun mutu sun riddige sun zama ƙasa kuma lokacin sarki yau da alamomin zuwan alkiyama da kuma mutum ma ta shiga ba za a bashi labarin abinda ya aikata sannan kuma allo allama ɗauki sarki sai ya bayani akan yanayin da annabi muhammad sawa sabi ke tsinta kanshi a lokacin da ake mishi wahayi a lokacin da ake mishi ake isar mishi da alkur'ani sannan kuma wannan sura sai ta ci gaba ta bayyana huskokin mutane da su kasance mutanen kwarai ga yadda huskoki za su kasance yan aljanna kenan da mutane na banza kafirai kenan yan wuta su ma da akwai yadda fuskar su za ta kasance sai kuma muna cikin bayani a makar ɗin da sura take bayani akan me yake suna alkiyama suhura ko kuma mutuwa hali na mutuwa lokacin da ya zo ma mutum wanda muna cikin bayani muka ce insha Allah da akwai dan karin bayani da zamu yi a cikin wannan ayoyin sai mu ci gaba da ayoyin da muka karanto su insha Allah shine aya ta fari Allah madauki sarki yake cewa kalla tabbas yanda lamarin yake idza balagatit taraqi ayayin da rai ta kai wuya kenan za a hudda ta kai kashushuwan ta kai daidai kashushuwan da suke kewaye wannan digo na wuya kenan lokacin da rai ta kai wuya za a huta ta kenan kaga tunanin da suke suna ganin cewa Allah bai da kudura akan ya maido mutane bayan mutuwar su ko suna ganin alkiyama ba ta zuwa sai aka musu misali ga wani marhala daga cikin marhalolin ya alkiyama don manzo Allah ya ce man mata faqad qamat qiyamatu to ku duba ku ga lokacin da mutum zai mutu in kuna da kudura ku hana shi mutuwa in har kuna ganin ba ku yi ba imani da alkiyama shi na Allah mafi sarki ce idan balagace tarafi lokacin da rai ya kai wuya kina a tarafi shi ne jam'i ne na attarkuya kawai da bayani ya zo wakila manira wa'inda suke zagaye da marar lafiya ne ya kai yasa ina mai rukiya ina wanda zai mishi rukiya ina wanda zai mishi magani a kauce shi alhali kuma shi yana da yaƙini cewa mutuwa ce ba zan na an shi wannan wanda ran nashi ya zo wuya ya samu yakinin cewa lalle mutuwa ta riga ta zo mishi mutuwa zai saboda ya gama la'ikun mutuwa ƙi da musu in ka gama la'ikun mutuwa ba ka yi ba mu tunanin wani abu ka riga ka san mutuwa ce ta riga ta ce sa kallon mutum zai canza da amfani na mutum zai canza wani tabbata saku bisa a lokacin za ka ga kawahuwan wannan mamacin sun haɗu juna ya juna lokacin da zai mutu in ma a lokacin da ake huddaran shi fane-fane da zai dinga da bahon shi yana bori da su kaga kwabri da kwabri zai haɗu kawa da kawa za ka wasu malamai suka ce la baitin ya riga ya mutu jikin shi lakkar jikin shi ta riga ta mutu ta saki duka kawahon shi za ta haɗu yadda ka san an riga an damfare su an ɗarme su ba a ɗarme su wasu malamai suka ce la in ya riga ya mutu za a sanya shi cikin likafani ɗarmewa za a yi yadda ƙwabrin shi wannan ƙwabrin da wannan ƙwabrin sai sun haɗu ƙawar shi wannan ƙawar da wannan ƙawar sun haɗu za a ɗarme ibn abbas ya ce la abinda ake nihi wal tabbata saku bisa kinaya ce akan tsananin barin duniya da kuma tsananin tar da lahira domin mutumin da zai mutu yana cikin marhalarta zai bar rayuwar duniya ga wahalar huddare sannan kuma halo zai tar da rayuwar lahira ga wahalar tar da rayuwar barnak rayuwar barnak marhala ce daga cikin marhalar ɗin lahira nafsin abin da ke cikin wannan ayoyin da sun zo a cikin mai yake suna suratu alwaqi'a Allah madaukakin sarki ke cewa falawla idza balagatil hulqum falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun ونحن أقرب إليكم ولكن ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه إليه منكم إليه إليكم ولا إليه منكم إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم وإن صادقين أروينا سورة الواقعة سنة قارة هدو ما أروينا دوئنا آيون سكا كمسا الله مدوكي سركي كتاب فلولا إذا بلغت الحلقم إنما لوكة دري ترغى تزوية إن كنا لغسكية بكو يرد إيماني بكو يرد تاشا القيامة هذا شو مطلع فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون كنا زوني أول ممتي كنا كلو أمام بلغبكو هذا شو مطلع duk ƙwarewarku likita ma a wani ya ce maka shi kenan sai dai a san in musulmi ne ya ce a mai ƙauri a mai ƙaramari ga Allah an ba musulmi bane bai faɗi maganganu na kafinci ko na na rashin tunani ko na hutu babu wanda ya isa ya ce ci mutum in dai lokacin amsar rashi Allah mawukin sarki ya ce wa an tafi da ibin tanzuru ma nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce kai ba ma ba don ku san bakku da iko ga wani abin da kuka jahilta mu mun yi kusa da shi a kanku kuna kusa da shi ko amma mu mun yi kusa da shi a kanku Allah maɗaukin sarki ya yi kusa da shi da iko da shi sama da su kuma har ga mala'ikun mutuwa ɗin aikin Allah Allah ya turo su kaga wannan ayoyin suna ƙara wadda ya abin da wannan ayoyin suka ƙunsa dama da ƙwar'ani ya fassiro ba'dahu ba'dan a wani guri kuma hallo sai an buƙaci tafsirin daga sunan mazala hadisan mazala a wani guri kuma sai an bukaci maganganun sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i da manyan maga- ma- malamai magabata kuma da wani lokaci kuma sai an bukaci yaren larabci da sauran ilimin makan da malamai suka tanadar da dole sai an san su za a iya fahimta alkur'ani barantana ya tafsiri daga ciki da akwai ilimi na makasin wanda malaman makasin suka ce bai halitta ba mutum ya ce ma'anar aya kaza in bai san ba ilimin bukasa su kaga kwada akwai matsala da dama mutane yau in aka bai jirzoji wani makasa da yan ba bai san wani ake yi ba a fina ya shiga cikin ilimi kuma ilimi ne wanda ɗoriya ne sai ka karanci usulin fiqh min awwalihi ila nihayatin kake usulin zuwa gare shi ilimi ne wanda aka babbugo shi daga cikin ilimi na usulin fiqh المهم الله تيمك على سبيل الخير نعم الله ما أوكي سركيتي فلولا إن كنتم غير مدينين إن هر بذا أتادا كوبا أي مكو ساكمكو إن كن كسنتي بذا أتادا كوبا أي مكو ساكمكو ترجعونها كميدوشي وانا وانا لا أمشغلش إن كنتم صادقين إن كنا لغسكيا إن كنا لغسكيا باب تاشا القيامة باب ساكمكو إن كنتم غير مدينين غير مجازين بالحساب ba za a yi muku hisabi in kuna da gaskiya ba za a yi muku ba to kuma yi doron ku kubutar da shi haka wannan ayoyin yani dalili ne daga cikin dalilan da suke zuwa lallai da akwai tashi alƙiyama lallai za a mai da mutane a ransu lallai za a saka Allah ce maka sai Allah maɗauki sarki ce ila rabbika yau mai dimin masaka lokacin da mutum aka riga aka amshi ran shi to to makomashi zuwa ga Allah ne wannan ayar za a iya fassara ta ta bangare biyu ila rabbika yawma ibnil masaka lokacin da aka yi amshiran bawa to makomashi zuwa ga Allah ran shi za a kai sai zuwa ga Allah in yaso daga baya Allah madaukakin sarki ya umarni inda za a je a ajiye ta wasu ma za a iya fassara kuma ila rabbika yawma ibnil masaka bayan mutuwa alkiyama za ta zo a wannan wunin na alkiyama makomar bayi gabaki ɗaya zuwa ga Allah wannan kenan da ma'ana wanda take a'amu shi hakan kuma ya zo wanda ke nuna lalle makomar bawa lokacin da ya aka riga aka aka amshiran shi shine za ka ta zuwa ga Allah mumuni makomar mumuni in aka amshiran ran mumuni a horin kyalle da mai kamshi za a sanya shi a tahi da shi sama kofofin sama su budu ana murna ana jin daɗi wannan ran mamuni a sanya shi cikin ni'ima a dinga marhaban da dane da zuwan shi shi kuma kafiri ɗan banza in an ta yi za a hau da shi sama sama ta ki budewa a daina marhaban da dane da shi a maida shi cikin wutar jahannama wadda take ƙasan ƙasa to ka hanga haka zai faru idan ka gama koma dai ta rayi na bayi a gurin allah maɗauki sarki take allah ta yi maka allah maɗauki sarki ke cewa a cikin suratul an'am hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila allah mawlahum al-haq ala lahu al-hukm wa huwa asra'ul hakim allah maɗauki sarki ke cewa lokacin da mutuwa ta zo matsayi daga cikinsu mala'iku manzanni wanda muka tura za su amshi ran shi wa hum la yafarqu mala'iku ba sa saka kwa wajen cika umarnin Allah sun maruddu ila Allah maulahum al sannan rayukan akai su zuwa ga Allah maulahum al-haq wanda shine majibincin lamarin bayi na gaskiya alala wal hukm to ku saurara ku ji Allah maɗaukin sarki hukunci na shari'a da na ƙaddara a hannun shi yake wa asibar hasibi shi ne mafi gaggawa cika sakamako da hisabi kenan dai wannan su ne dai ɗan ƙarin bayanin da bitar da zamu yi a kan wa'innan ayoyin sai kuma alarma ya karanta mana ayoyi na gaba kafin karatun ayoyi na gaba ƙara karanta mana wannan ayoyin da muka yi ƙarin bita a kansu sai kuma mu yi tauti a kan ayoyi na gaba insha Allah ƙudurwa kalla iza balagatin da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق نعم bayan waɗannan ayoyin da muka gani kenan yanzu za mu ga wasu ayoyi wanda suna magana akan ɗaya daga cikin manyan gungume na kafirai wanda suka yi hoto na hoto da manzala sama suka cutatar da manzala sama Allah ya kama shi kame na akhza azizin muqtadir ta yadda bai kukuce ba a kashe shi a yaƙi na badar mummunan kisa yara matasa samari suka kashe shi Allah taimaka shi na zama ɗauke sarki yake cewa falasar da falasar lafar da lara فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى نعم وإن آيون من دمال القرآن تامنا ما لم تفسير سكتي كما ما في يوم ما لم تفسير سنت أكن توا سنسبكوني أكن أبي جهل أبي جهل واضح wanda ɗaya daga cikin wanda suka cutatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da dangantar shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan ayoyin sun haɗi siffofin shi sun haɗi kamannin shi da yadda yake tahiya to wani lokaci ya manzana sama ya tsawatar mishi wanda mun riga a cikin suratul alaq mun ga wani bangare daga cikin kissa insha Allah in mun isa daidai gurin za mu yi ishara akan wannan kisa da magana a cikin suratul alaq Allah madaukakin sarki yake cewa shi wannan kafirin da ya karyata ya yin imani yake cutatar maka fala saddaka bai gaskata ba da alqur'ani bai gaskata ba da manzon da muka turo bai gaskata ba da ranar tashar kiyama bai ba imani da Allah fala saddaka babu imani wala salla bai ba sallah sai aka faɗi ra'sul aqida da ra'su al'ibada ra'su mu'taqadat wa ra'su al'ibada mafi girma a bangaren babi na aqida imani bai ba imani to mafi girma a bangaren ibada bai ba ibadar sallah ce to babu sallah babu imani babu sallah subhanallah to wannan sifar kadai ta isa ta kai shi zuwa ga jahannama wala saddaqa bai gaskata ba bai ba imani wala sallah Allah kiyaye wannan sifofin ha da dama suna suna suna tabbatuwa akan ɗan falsafa wanda suka yi imani da falsafa Allah na harko suna ƙaryata duk ababen da yake na aqida na imani da na tashi kama da sauransu kaga babu gaskata ko sannan kuma hallo suna cewa sallah wahala ce lalibe ne musamman muna nihin waɗanda suka yi imani da ita ba wanda suka karance ta ba wanda ya karance ta a matsayin ilimi abinda yake amfani ya ɗauka abinda bai amfani ya bari wannan yana kan daidai amma wanda ya yi imani ya gaskata yake gurɓata ma ɗalibai imaninsu a cikin lakwal wannan muke magana a kansu Allah ke wala saddaka wala sallah Allah maɗaukin sarki ke ba da labarin cewa bai gaskata ba kuma bai ba sallah wanda sai Allah maɗauki sarki ce walakin kazzaba wa tawalla balma ba wai yayi imani ba ba wai ya gaskata ba abin da yayi kazzaba ƙaryatawa yayi da alqur'ani ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi kuma hallo ya me yake suna ya ƙaryata da ranar tashin kiyama wa tawalla sai ya juya ya bijire ya ƙi imani ya karyata kuma ya bujire subhanallah kaga wannan ma sifa ce mummuna Allah kiyaye sannan ga wata sifa nan bangaren haƙƙin Allah imani da ibada bai yi ba ko to bangaren kuma mu'amala da mutane ga girman kan bala'i subhanallah shine Allah madaukakin sarki yace thumma zahaba ila ahlihi yatawadda sannan ga wata sifa tashi ya kasance in zai tahi zuwa ga iyalanshi zuwa ga gidanshi ko in zai tahiya ma amma ya tamatta yana tahiya ta girman kai yamshi bi tafakhturin fi mashyatihi ma'a at-takabbur wal khuyala yana tahiya tahiya ta girman kai da jijji da kai to kaza wannan sifa ta tahiya ta girman kai da jijji da kai alama ce akan cewa bai da kyautata mu'amala da mutane ya ɗauki mutane a tsinin hanci walakin sun mazaba ila ahli ya tamata sannan ya tahi zuwa ga iyalan shi ko kuma zuwa ga mutanen shi ya tamata yana yana girman kai da ya ta girman kai Allah ke yana jan kayan shi a ƙasa yana mai tahiya ta girman kai ta jijji da kai kamar ba ya mutu ba Allah maɗauki sarki yake cewa a cikin suratul mutaffafin wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin mushrikai sun kasance a duniya an za su tahi zuwa ga iyalan suna tahiya suna ma masu izgili da girman kai da jijji da kai ga mu'mini kaga ɗaya daga cikin sifofin su Allah kiyaye a kuma hannu Allah maɗauki sarki a cikin suratul shiqaq yake cewa إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحر بلا إن بلا إن ربه كان به بصيرا يا كسنتي a lokacin da yake duron duniya masrura yana murna da jijji da kai akan abin da yake kan shi sannan kuma zo yana kudirin cewa ba za a kai shi ba ba za a maida shi zuwa kama ba zai barba duniya ya Allah ma'aukin sarki ce lalle inna hukana bihi bas inna rabbahu kana bihi basira ubangiji Allah ma'aukin sarki masani ne da duk abin da yake to he mu dawo kan wannan aya shine ta matta yana girman kai shine to sai Allah madaukakin sarki ya kawo wata ibara da take tahdidi ne tsawatarwa ne Allah mulkin suke ce aula laka fa'ula thumma aula laka fa'ula ya cancanci kai irin wannan tahiyar sannan ya cancanci kai irin wannan tahiyar domin kai dan mutane kinan kalma ta aula laka fa'ula thumma aula laka fa'ula da akwai bambancin tafsirai na malamai amma a ƙarshe dai duka suna haɗuwa ɗaya daga cikin tafsirin kenan ya amaida wannan aula da ka ya cancance ka ka yi irin wannan ta yi domin kai ɗan wutan fa'aula kuma ya cancanci ka yi irin wannan ta yi domin kai ɗan wutan sun ma'aula da ka ya aka ƙara akkadawa kenan ne da aka akkada abin sau hudu a aya ta hari sau biyu a aya ta biyu sun ma'aula da ka fa'aula sannan ya cancanci ka yi wannan domin kai ɗan wutan fa'aula kuma ya cancanci ka yi haka domin ɗan wutan wannan ɗaya daga cikin tafsiran malamai kenan hiska mai da shi zuwa ga sifa ta ƙarshe da aka bayyana shi sifa ta biyu tafsiri na biyu malamai suka ce aula laka fa aula kurin azaba ya tabbata a gare ka sannan sun ma'aula laka fa aula sannan dai kurin azaba ya tabbata a gare ka tafsiri na biyu tafsiri na uku na wannan ayat da malamai suka fassara shine aula laka fa aula a hankali musiba ta kusa samun ka azaba ta kusa samun ka sun ma'aula laka fa'aula sannan dai karabi a hankali wa musiba tana duk da samun ka malamai suke cewa bayan safko da wannan ayoyin a gare shi bai jima ba aka yi yakin badar aka kashe shi kashewa mummuna samari matasa guda uku suka kashe su aka binciko kan shi kaga wannan kenan tafsirin na ƙarshe kusan yana da nau'an maru jiha shi ne suka ce asalin kalma ta aula shi ne af'al ne ta tafdi kamar afdal a'la kamar ashdar kenan af'al ne na tafdi na kalma ta waliyahu ashe iza qaraba daga waliyahu shay iza qaraba ne aka ciro aula to ya kusance ka ya kusance ka azaba tana kusa da same ka hallaka tana kusa da same ka shine daga nan gurin aka ce shi yasa suke cewa aulalaka waliyaka ma'ana shi aulalaka waliyaka sharru wal azabu wa qad qaraba minka shi yasa kuma suke cewa wannan kalmar ta aulalaka fa aula laraba ma suna amfani da ita kalmasar suna amfani da ita kamar misali na in musiba tana dab da samunka azaba tana tabbata samunka ya dinga ce maka aula la kafa wala amma ana kakte ba sai maka da sauransu ya an rawaito malamai sun rawaito cewa wani lokaci manzala su sama yana gargadi ga abu jahal saboda tsananta cutatarwa da yake wa manzala sama yana gargadi ga abu jahal sai manzala sama ya ce mishi aula la kafa aula thumma aula la kafa aula kiyaye wallahi duk kake da halaka halaka tana kusa da samunka ka kiyaye halaka tana dab da samunka sai ya ce ma manzan Allah sai sama a tatawa'aduni ya Muhammad ya ce ya kai Muhammadu damar da ke arne ne ko shi yasa ya kira sunan shi haka kana amina alkawari ne na azaba wato haddidu ne kana tsoratar da ni wallahi la tastatiwa anta wa rabbuka an taf'ala bi an taf'ala bi shay'an yace da kai da ubangijinka baka iya mana komai ya faɗi wannan kalma da yake cewa wallahi inni la a'azzu ahli alwadi ni ne shugaban wa'innan bagiran gabaki ɗaya na qurayshawa kuma ina da magoyan baya ina da ɗan majalisi to kaga anan ne alakar take da sura ta alaq wanda muka riga mun gani mun yi kissa akan a can gurin Allah madaukin sarki yace falyad'u nadiya ba yana kuri ba yana da masu kama mishi to ya kirawo ɗan majalisin nashi fadda falyad'u nadiya sanad'u zabaniya كلا لا تطعه واسجد واقترب الله مأوكي سركي يجي يجي كراو ما سكاما مش أنفاد التاشي أنفال الناش إن صح التعبير أمنا يفسر هذا هكا نعم يجي كرا أنفال الناش أنفال التاشي وأنت سكاما مش أن دبا الناش يجي كرا أن سارا سوك الناش يجي كرا mu kuma sanada uzzabaniya za mu kira mala'iku wanda ana ce musu zabaniya kalma ta zabaniya mina zaban ne shine al-akhdhu bil quwwa a riƙe mutum da ƙarfi a kuncika mashi jikin shi ya kakkare wajen ruku ya ce sai ya zo zai taka manzana sami in yana sallah sai da ya ta yi ga ya ce ya ja baya aka ce nisa ka ja baya ce a gabana na garamin wuta da kuma ajniha da fuffuke fuffuke fuffukin mala'iku ne gani da ya tahi da ba shi ba da sama to shi ne alaka wannan kista da waccan kista kenan surorin suna fassara junansu ya juna sai alamar ke suke ce la ta fahimta wasu da waktari da sauran can abin da mai fajiri a can kenan waccan kista tana ƙara wadda shi wannan kista allah ce maka kenan nan kalma ta aula laka fa'aula sun ma'aula laka fa'aula da akwai kusan tafsiri guda uku kuma dukkan dai mutakarib ne na ma'ana shi ne a takaice na fari aula laka fa aula wannan sifa ta ka ta tahiya da girman kai da ƙaryata addinin Allah ya cancanci ka yi ta saboda daman kai kafiri da ɗan mutane kuma wannan mu'jiza ce fa an tabbatar mishi da haka kuma lo ya mutu akan kafirci tafsiri na biyu aula laka fa aula shine wayyul laka kwarin azaba ya tabbata a gare ka wailun daga kwarin azaba ya tabbata a gare ka sun ma'aula laka fa'aula sannan kwarin azaba ya tabbata a gare ka sannan kwarin azaba ya tabbata a gare ka tafsiri na uku na ƙarshe wanda yake da alaka da wannan kissa na sababin safkar wannan ayar shine aula laka fa'aula azaba tana dab da same ka halaka tana dab da same ka sannan ka kara sanin cewa azaba ba da hallaka tana da da same ka kenan gargadi ne ake mishi duk kokari kai imani wala Allah Allah zai ji kanka sai yake yin imani bayan sabkar wannan ayin malaman tafsir suke cewa lam yalbas an qutila bi badrin sharr qitla bai zauna ba wani lokaci aka yi yakin badar aka kashe shi mummunan kisa kenan kaga wannan ya sa tafsiri na ƙarshen nan mafi yawan malaman tafsiri suka yi ishara zuwa gare shi Allah taimaka Allah ya masa to bayan haka sai kuma hallo ayar ta ci gaba sura wannan ta ci gaba da abin da ta fara da shi in mun lura sura a farkon sura an tabbatar da tashin alkiyama zai yiwu an yi bayani an yi ishara zuwa ga wasu dalilai to kuma wannan ayar sura za ta rihe da abin da ta fara da shi ta fara da magana tashin alkiyama da dalilai na tashin alkiyama da ta da mutane daga cikin kabaruka to kuma yanzu za ta rihe da haka da abin da ta fara za ta rihe haka wasu surori suke su fara da abu kuma su rihe da shi wasu kuma su fara da abu sai su rihe da wani abin da yake munasaba da abin da suka fara amma a kowane lokaci alkur'ani mutanasib ne mutanasib ne ba'du ma'a ba'd Allah taimaka na mu da rahma أيحسب الإنسان أن, يتر أن يترك سدى ألم يكن طفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى شكرا جزاكم الله خيرا اللهم أكسر كيتي أيحسب الإنسان أن يترك سدى شمتن كافري أرضي yana tunanin za a bar shi haka nan karazi nan al'insan duk lokacin da kaga alkur'ani ka'ida da ke ta daga cikin kawai na tafsiri duk lokacin da kaga alkur'ani an ce al'insan kuma aka waɗi wata aƙidar da mumuni bayya iya yinta in koyayi ta ya fita daga zumra ta mumunai musulmai to ana nihin da ita kafiri kan ma ka sha wahala ka fasara ta da kafiri wadda amma sai ka ajiye hankali don kaka je ka fasara gurin da ana nihin al'insan mutane gabaki ɗaya da mumuni da wanda ba mumuni ba waza kina shi kaga kudirin da aka waɗi na wannan mutumin da aka yi magana a kan shi in na kafiri ne to kafiri ne kai tsaye ka kai wata wata na fasarta shi da cewa kafiri ne amma in ana ne mumuni shi kadai ba a kiran shi da insan alkur'ani in yana ne mumuni ko musulmi shi kadai ba shi kiran shi da insan ko ya ayyuhal mu'minun ko makamantan haka amma in ana nihin kafiri shi kaɗai da insan ake kira shi me yasa me hikimar ta in kafiri shi kaɗai ake riba a ce a ya sabul kafiri saboda ana kwaɗayin ya mai musulunta ana kwaɗayin ya bar akida to da akwai khitabin da zai zanto kuma da wani lokaci mushtarak ne dukkan su ake ne shukura da bakon Allah kan Allah taimaka shi ne ana Allah ba da kisan ke ce a ya sabul insan shin mutum kafiri yana tunanin an yi turaka su da za a bar shi kara zube ba shari'a ba umarni ba hani babu tadawa ranar tashar kyama babu sakamako a bar shi kara zube bayyana kan bayyana to kaga wannan kudiri ne na kafiri yake tunanin haka za a bar shi kara zube allah mawake suke ce bayyana kaga wannan istifari ne inkari tambaya ce ake mishi na inkari abadan ma'ana shi bayyayuwa Allah maɗaukin sarki ya halicce ka haka ne ya barka kara zube bal ma Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa Allah ya halicce ka ne dan ka bauta mishi wama khalaqtul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون a suratul rum a suratul mu'minun Allah maɗaukin sarki ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا Allah maɗaukin ترجعون sarki ya ce shin kuna tunanin ku kafirai kuna tunanin annama khalaqnakum kadai mun halice ku abadan dan wasa abadan dan ku bautawa Allah dan ku bi umarnin Allah dan ku yi aiki da shari'a dai in kun mutu a tada ku a yi muku sakamako wanda ya aiki na kwarai a sanya shi aljanna wanda ya aiki mummuna ga wuta tana jiran shi annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un kuma kuna tamani ku kafirai ba ku koma zuwa ga Allah wannan wani irin tunani ne kaga wannan shine abin da aya take nuna mana sai mu dawo kan aya da muke kan shi shine ayahsabul insan shin kafiri yana tamani yana tunanin an yutraka suda a bar shi kara zube haka nan babu shari'a a bar shi a banza wahi kara zube rayuwa ta banza wahi abadan bayyana shi ne ha Allah maɗaukin sarki zai gwada mashi ƙudurori da iko na Allah maɗaukin sarki da maido shi a cikin rayuwa bayan ya mutu bayan ƙashashen shi sun rajajjage sun zama ƙasa Allah maɗaukin sarki ce alam ya kunu fatan min maniyu yumna shin kai ɗan adam nan fitabi na am kowa mara ya wa'azu da wannan wa'azin kai shin kai ɗan adam alam ya ku baka kasance ba nutfatan ɗugo na maniyi nutfatan ɗigo min maniyin na maniyi na ruwan maniyin yumna wanda ake tunkuɗa shi ake sanya shi cikin ma'aiwa min maniyin yumna yusabbu fi rahimi shin ɗan adam ba kasance ba ɗigo na maniyin da ake tunkuɗa shi ake zuba shi cikin ma'aiwa kada ka mance asalin ka ruwa ne ɗigo ne na mani aka maida ka gudan da yake da suna jini daga nan gudan tsoka daga nan aka sanya maka mai yake da suna kashishuwa aka busa maka rai amma kuma ka yi inkarin haka alam ya kuma tufatan min maniyin yumna sun makana halakatan sannan bayan nutsufa sai ya kasance halaka halaka shi ne da yake suna gudan jini fa halaka sai Allah maɗaukin sarki ya halitta shi ya daidaita halitta shi fasawa ya daidaita mashi halitta shi ya halitta shi da kyandiri ya kasance mai yake wasu nutfa ɗugon mani sun makana halakatan sannan ya kasance da yake wasu na gudan jini sannan kuma he mutuka sai ya kasance wannan gudan tsoka wani ɗan ɓangare da tsoka ɗan ƙarama babu ƙashi wanda mun riga mun yi bayani ya zo a hadisi da sauran ayoyi da dama mun yi bayani a karatukan da suka gabata bayan haka aka sanya ƙashi aka busa mishi rai shi ne fakalaka allah sai ya halicce shi ya kai shi zuwa ga gudan tsoka aka sanya mishi ƙashushuwa aka daidaita halittar shi fakalaka fasawa sai allah ya daidaita halittar shi Allah maɗaukaki sarki ke cewa huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha Allah ubangiji madaukakin sarki shine yake daidaita halittar ku tun a cikin ma'aihuwar ku kaifa yasha yanda ya ga dama ha Wala- amma a didda na a kawo ta ne alala da ya isa haka insha Allah amma a didda haka a samu wanda zai dinga karyatawa Allah ce maka no shi ne Allah mawake sarki ce faja'ala minhu zaujin zakar wal unsa sannan bayan an daidaita halittar mutum kenan a asali nan zo- zai nuna maka wanda abin nan likitoci sun tabbatar da shi dugun maniyi yana iya zama namiji yana iya zuwa mamaci Na'am.
Allahu akbar Allahu akbar shi yasa Allah ya ce bayan wannan marahil din sai Allah ya daidaita fa ja'ala minhu zawjayn zakara wa unsa sai ya halitta daga cikin wannan dugumani ya halitta azzawjay wani ya zamto mace wani ya zamto namiji shi yasa ko e ko ka tahi a farko farkon al'amari ba iya gane mace ne ko namiji in ka tambaya mace ne ko namiji ne ya ce maka ba sani ba ah me yasa shi ne dukkan bari salih ne ya zamto can ko ya zamto can Allahu akbar dole ya ciki ya kai wani marhala ake iya bambance yani ne kaga wannan yana daga cikin aujuh na al-i'jaz al-ilmi fi al-Qur'an karim na'am mas'aloli na ilimi na likitanci ko bangarka na ilimi wanda al-Qur'ani ya bayyana su tun sama da shekara 1400 amma kuma malamai yau da suka yi bincike suka kai zuwa ga inda alkur'ani ya riga ya bayyana haka wannan kadai yana daga cikin da abin da ya sa tura da dama masu bincike da dama suke musulunta in suka zo irin wannan wurin allah taimaka shi na allah maɗaukin sarki ya ce faja'ala min huzaujin zakar wa unsa sai allah maɗaukin sarki ya halitta faja'ala na ja'ala bi ma'ana halaka sai allah maɗaukin sarki ya halitta daga cikin wannan dugon maniyin da ya bi marhala marhala nan azzaujin ya halitta eh, dangi biyu namiji ko mace wani cikin ya zamto namiji ne shi kadai wani cikin ya zamto mace ce ita kadai wani cikin ya zamto da namiji da mace wani cikin ya zamto maza sama da daya wani cikin ya zamto maza mata sama da daya duk yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama yake halittawa Allah ya taimaka to Allah ubangiji da ya wannan abin kai dan adam kai kafiri kake karyatawa bayya iya maido ka bayan halittarka kaga wannan duka dala'il ne na al-ba's wal nushur Allah taimaka shine Allah madaukakin sarki yace alaysa zalika shin ubangiji Allah madaukakin sarki wanda ya haka ba bi- alaysa zalika biqadir shi wanda ba shi ba- ba- bayyana ikon ala an yuhyi al-mauta bayyana ikon ya maida matattu a cikin rayuwarsu ga dalilai sun bayyana shin wanda ya yi wannan ababen ubangiji allah maɗauki zarki wanda ya yi wannan ababen kana riya cewa bayyada iko ya yi wa'in ababen tabbas allah maɗauki zarki yana da iko sama da haka ya yi wa'in ababen ya maida ra- halitta ya- ya ya maida ba mau- mamata a rayuwarsu bayan sun radiddige sun zama kashi kai bayan ya zanto ko da abu ne suke ya maido su cikin rayuwarsu yana da iko da kudura a haka shi ne eh, daga cikin abinda malamai suke cewa in an zo yin wani gura mustahabbi ne ka ce subhanaka allahumma faqala amma a cikin sallah ba za ka bayyana da haka ba ka iya hudi a zuciyarka ba laifi ba amma ba za ka bayyana da haka ba Eh, mafi yawan irin wannan surorin wanda an zo karshen su kamar suratul tin da kuma suratul mursalat hadisan su suna da ɗan rauni da cewa malamai kina an kaga dama za ka faɗi ba laifi ba da baka faɗi amma a zuciyarka subhanaka allahumma fa bala amma shi dai hadisin da ya zo a ƙarshen wannan surar kusan yana ɗan ƙarhi ƙarhi ya yi su inganci wadda an rawaito cewa manzala sama ya kasance in ya karanta wannan ayar yana cewa subhanaka allahumma fa bala fa subhanaka allahumma bala tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangijin mu tabbas kana da iko akan mai da mutum bayan ya mutu kana da iko da ƙarin kudura ka a wata ruwaya aka rawaito mazala ya ce falyakul bala wa izzati rabbina mutum ya ce bala tabbas kana da ƙarfin kudura da iko na yin haka wa izzati rabbina da izza da buwaya ta ubangijinmu Allah wa ɗauke sarki almihim kenan eh, an- eh, wannan ba laifi bane ba kana iya hudun haka yana daga cikin tadabburi na alqur'ani qala kamar irin shi ne nafsu shai in ka zo gurin da aka yi magana akan aljanna da nema ta aljanna sai ka daga hannu ka roki Allah san ya mu cikin mu cikin ta in ka zo gurin da aka yi magana akan wuta da sauran sai ka daga hannu ka roki Allah ka yaye kiyaye mu daga wannan musiba in ka zo gurin da aka yi magana akan ilimi ka ce Allah ka bani ilimi ka Allah ka yi sayo in ka zo gurin da aka yi magana akan kuɗi ka ce Allah ka bani kuɗi haka in ka zo gurin da aka yi magana akan hurul ayi amma haka ka ce Allah baka hurul ayi nan da Allah taimaka Allah ya ba sai a cikin suratul rum Allah mawakin sarki yake cewa huwa allazi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwana alayhi shine wanda yake kirkiro halitta kaga anan an bayyana yanda Allah ya kirkiro halitta ta dan adam tun daga dugon mani amma goge ma asalin dan adam annabi adam din shi wannan ma'ruf ne to ga ƴaƴan shi daga dugon mani aka kai su zuwa ga wannan marhala sun mai yu'idu sannan in ya mutu Allah zai mai da wannan halitta wa huwa ahwana alai mai da wa ita ta yi sauki a gare shi sama da me yake da suna kirkiro halitta amma wannan an an ma mutane magana don su hankalci yadda suke iya hankalta babu wani abu mai wahala ga Allah maɗaukin sarki Allah taimaka Allah san kare wannan shine dai ƙarshe ta suratul qiyama Allah taimaka insha Allah kenan zamu fara suratul mudaththir باذن الله تبارك وتعالى muka abin da Allah ya sare mana mu mu dauka daga cikin ta insha Allah na'am wannan sura suratul mudaththir tafsir al'ijimali ko kuma bayyana dai sura bayanin ma'anarta a jimulce a dunkule kanin labaran da ta kumsa a dunkule shi ne na farko wannan sura sura ce makiya an sabko ta kenan kafin hijira annabi muhammad sama tana da ayoyi 56 sannan wannan sura a jimulce tana bayani ne akan shakhsiya ta manzan Allah sa sama da aikin da aka bashi da kuma waɗanda suka ƙin imani a kan shi tana bayani a kan haka sannan wannan sura Allah maɓaukin sarki ya buɗe ta da kiran annabi Muhammad sa sama da kira mai tausasawa ya kai wannan annabin wanda kalin liɓa ta shiga aiki za a baka sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana wasu ayyuka da ya ɗora mushi wannan ayyukan malamai suke cewa shine ba shi manzanci kamar yadda bayani zai zai kara bayana a gare mu sannan sura sai ta ci gaba ta yi bayani ta tsawatar da zuwan wuni mai tsanani musamman ga kafare shine tashin alkiyama lokacin da aka yi busa a faho to ku kafare da bakwai ba imani ku san da cewa wuni ne wanda ba ku ba hutu a cikin shi sai azaba kullum Allah ke yi sannan kuma hallo sai ta ci gaba da ba da labari akan ɗaya daga cikin manyan gunguman kafirai shine alwalid bin mughira lokacin da ya zo saurari alkur'ani ya faɗi magana kyakkyawa ya ce lalle wani alkur'ani girma gare shi daraja gare shi ya yabi alkur'ani sai da ƙuraisha suka zo suka ce mishi kai kai kake waɗin haka suka faɗi abin da suka faɗi idan da suka janye hankalin shi sai ya dawo ya ce wannan alkur'anin sihiri ne wannan alkur'anin magana ce ta mutum ba Allah ya sauko ta ba to ya Allah mawake sarki ya faɗi siffofin shi da makoman shi da azabar da aka tana da shi sai kuma surar ta ci gaba ta yi bayani akan akan wuta shine wutar saƙar da mala'ikun da suke gadinta shine wannan surar ta faɗi su goma sha tara shugabansu kuma malik sannan kuma hallo ta haɗin da yake suna hikimar bayyana adadin wa'innan mala'ikun da suke gadon wuta jihannama shi ne don a bambance mai imani da wanda yake karyatawa sai kuma surar dai ta ci gaba take bayani akan yan aljanna in lokacin da suka shiga aljanna za su tattauna su ce muna so mu ga yan wuta yaya suke musu tambayoyi sai su yi musu tambayoyi su ce me sababin da ya sa kota sai suka haɗi wasu tushishika guda hudu wanda malamai suke cewa su ne usul su ne tushe na sa mutum wajen jannawa ba sa sallah ba sa ciyar da muskinai sannan sun kasance suna shiga duk wani maganganu na lagos yashashen zance waƙe-waƙe ne kaɗe-kaɗe ne fina-finai ne kaza da sauransu sannan kuma hallo sun kasance suna karanta da alƙur'ani wanda malamai suka ce su ne tushe na wutar shiga wutar jahannama da akwai kishiyarsu a cikin suratul al-mu'minun su kuma malamai suka ce musu su ne tushe na shiga aljanna a farkon suratul al-mu'minun Allah ya taimaka insha Allah ƙarin bayani duk zai zo a kan sai surar ta rufe da bayani akan me yake suna mushrikai yadda suke bujircewa imani da alkur'ani sannan kuma hallo ta bayyana cewa sababin da yasa suke yin haka shine ba sa tsoron lahira sai kuma sura ta rufe da cewa wannan ma wa'azi ne sura wannan wa'azi ne abinda ta kumsa alkur'ani wa'azi ne faɗakarwa ne zuwa dai ƙarshen abinda ta kumsa wannan shine dai a takaice abubuwan da wannan sura ta kumsa na'am alarama fadda
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر na'am wa'annan ayoyin da malam ya karanta mana eh, wa'annan ayoyin da malam ya karanta mana ayoyi kusan guda biyar eh, bakwai su ne ayoyi wahayi na biyu da aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisai abu abu sun zo an rawaito daga Aisha daga Jabir bin Abdullah wasu sun zo muttafaqun alaihi ne Bukhari da Muslim suka rawaito su wasu kuma eh, Muslim ya keɓanta wasu kuma Bukhari Imam Bukhari ya keɓanta da su malaman da tafsiri suna kawo hadisan shine qissa ta wahayi farkon wahayin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ikra ayoyi biyar na ikra su ne farkon wahayin da aka fara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wani lokaci ne ake ma manzon Allah sama lokacin da manzon Allah sama ya kai yana da shekara 40 sai yake aka Allah ya sanya mishi son kebancewa da ibada sai yake zuwa gare hira yake a wannan gare hira din mala'ika jibrilu sai ya bayyana a gare shi wanda ya tsorata da ya ga manzala sassan ya tsorata da ya ga mala'ika jibrilu kuma mala'ika jibrilu he ya kama shi ya matsa shi ke cewa ikra karanta he da ya mishi sau uku wannan matsawa manzala sassan ya ce da ya matsa ne matsa har sau uku hatta balaga min najjar har sai da na sha wahala sai ya mishi wahayin ayoyin na ikra bismi rabbika ladhi khalaq بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan ayoyin su ne farkon wahayi malamai suka ce kuma da su ne aka fara ba manzalar sama annabci ya zamto annabi shi annabi shine wanda aka aiko shi ba a umarce shi ba ya isar da da'awa an aiko shi an ba shi manzanci an- annabci amma ba a umarce shi ba an mashi wahayi amma ba a umarce shi ba ya fara yin da'awa to wannan shine annabi sallallahu to da wannan ayoyin aka fara ba manzalar sama annabi annabci in mun lura a wa'annan ayoyin duka bayani ne ake wa manzan Allah shi ga abin da zai yi. karanta ikaza ba a ce ba ida'awa koyar da mutane duka umarni ne ake bashi ikaza ikaza ikaza ikaza ikaza ka san da kaza ka san da kaza ka san da kaza ba a ce ba ida'awa to wannan shine aka bashi annabci shi yasa malamai zamu ga suna hudin wata ibara mukhtasara mai kyau wanda ta tattare wannan kissa suke cewa nubi'a bi iqra an bashi annabci da iqra wa ursila bil mudassir an turo shi da suratul mudassir farkon ayoyi na suratul mudassir wanda ba gani guda bakwai nan to bayan wannan wahayi na hari sai manzo Allah sai mai tsorata ya tahi eh, gida gurin da yake suna matar shi Khadija yake cewa ga abin da ya gani ya tsorata Khadija ta ce Allah madauke sarki ba zai taba tabar da kai ba kana da ɗabi'u kyakkyawa bal alkhairi ne zai kasance a gare ka ya yi manzala sama a cikin tsoro yana kamar masassara masassara ya ce a rufe shi da bargo kuma a nemi ruwa mai sanyi a zuba mishi wanda yake mace lallai mai masassara yana buƙatar ruwa mai sanyi ba mai gumi ba saboda zahi ne gare shi a jikin shi kenan ruwan sanyi ne zai munasaba a kisa ta kai har aka kai da shi gurin warakat bin naufal saboda shi yana da sauran ilimi na al'umman da suka gabata na taura da injila sai ya tambaye shi waye ka gani kwatanta mun shi sai ya ce gashi nan yadda yake gashi nan yadda yake ce zalikan namusu ladhi nazar ala musa shine mala'ika jibril wanda yake kawo annabi musa wahayi ya yake cewa lalle kai Allah ya maka daraja ya maka daukaka ina ma a ce ina da ƙarfi a lokacin da mutanen ka za su kore ka ya ce mutane za su kore na kore na kore ni diyan da muke tare da su ya ce babu wanda zai zo da abin da ka zo sai an cutar da shi sai an kore shi kuma ya yi imani shi warka ta bin nufar ya yi imani da manzan Allah sarsa amma kahin a ɗauki lokaci ya rasu yana daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda sai bayan wannan wahayi na wari ya ce alilin shi yana cikin ɗanjin tsoro sai manzalar sama aka samu abin da ake cewa fataratul wahayi wahayi ya yanke na ɗan lokaci shine alfatarar ula lil wahayi yankewar wahayi na ɗan lokaci na wari da aka samu to wani manzala yake kwaɗayin kuma wannan mutumin da ya mala'ika jibril ya zo manzala ya kasance yana zuwa daidai gurin da ya gamu da mala'ika jibrilu yana so ya gan shi bai gani ba har ma abin yana damu shi ƙarshe sai mazala sama yana da hanyar dawowa ya zo ƙasa da dutse na zara shira sai mala'ika jibrilu ya bayyana a gare shi yana zaune a kan kujera ya bayyana gare shi a sama aka kiraye shi ya duba mazala sassan aka kira shi ya duba gehe da gehe bai gaba kowa ya duba gaban shi bai gaba kowa yana ɗaga sama ya ga mala'ika jibrilu nan ma ganin da yawa mala'ika jibrilu a surar shi ya rihe sasannin sama da girman fuffuken shi a nan sai aka yi mishi wahayi ya yi wani muddassir kunfa an zir zuwa ƙarshen ayoyin da alarama ya karanto mana to wannan ganin da ya mishi kuma hallo ya ƙara shiga cikin tsoro sai ya koma ya ƙara lulluɓa wadda sai kuma aka ɗan samu fatara ta wahayi ta biyu shi ne ya aka bayan ta yi aka sabko da muzammi wadda shi ya sa suke farkon sura ta kowace a aya ta kowace sura aya ta fari ta kowace sura suke da alaka dukansu ana ne wanda annabin da ya nunnufe kan shi ya roma da malalbi wadda kenan wannan shi ne kisa ne ta sabko da wannan aya wannan sura ko kuma wannan ayoyin da alarba ya karanto mana shi yasa malamai suke wannan ibara tana da muhimmanci ita take takaice duk wannan bayani da muka yi nubbi'a bi iqra an ba ma manzala sama annabci da iqra wa ursila bil mudassir an ba ma manzala sama manzanci da ayoyi na suratul mudassir kenan mun ga annabi shine wanda aka yi mishi wahayi amma ba umarce shi ba ya isar da wannan abin da aka yi mishi wahayi shi kuma الرسول manzo wanda aka yi mishi wahayi kuma aka ce ya tashi ya isar da wannan wahayi in kuma lura a cikin mai yake suna ayoyin da Allah ma karanta mana na mudassir da akwai kun fa anzir tashi kai wa'azi amma ana ikra ba a gani wannan shi da kiran munasaba alamu lokaci ya dan gabato kenan insha Allah wannan abinda muka gabatar na mukaddima na wannan surar ya isa insha Allah darasi na gaba kai tsaye sai fara da tafsirin kenan wannan sura insha Allah Allah ya taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai haske mai dan hasatun mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana kenan da akwai tambayoyi suna iya gabata kenan sauran lokacin ina ji baya huce minti biyu ko makamanta haka sai mu sanya su da a ƙara akan tambayoyi insha Allah na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Malam mai tambaya na cewa malam Allah ya tsara lafiya da imani.
Amin shukran jazakumullahu khairan.
Shin mutum malam zai yi shafa'i da wuturi kamar yadda yake sallar magriba?
Na'am. Shafa'i da wuturi mutum yana iya yin shi da yake da suna ararrabe kuma yana iya yin shi sardar. Amma malamai suka ce in za ka yi shi ararrabe kaga baya baya kama da sallan magariba ko in za ka yi shi a rarrabe in kai raka'a biyu ka salamce sai ka tashi kai raka'a ɗaya nan baya kan kama da sallan magariba kuma wanda suka ce kana iya yin shi kuma hallo sarda ka haɗa shi amma in za ka haɗa ana so don ka yi cakuɗe da sallan magariba ka yi yadda zai sha ban mara sallan magariba ba za kasancewar eh, wajen da yake suna eh, zaman tahiya ka canza zaman tahiya ko kuma eh, dama a rarrabe yake eh, daman da akwai bambanci da salon magarba wasu malamai suka ce da akwai bambanci da salon magarba tunda ita salon magarba a na karshe ba a bayyana karatu kenan annabi yana bayyana karatu kenan dai mutum yana da dama ya yi wuturi a rarrabe ko kuma eh, a haɗe amma dai abin da ya fi mutum ya yi shi a rarrabe amma kana iya yin haka daidai da akwai maganin da malamai suka ce dole ya kafi wasu ƙaidi da yadda za zai sha bambam da yanayin yadda ake magarba amma dai a, dukan yana iya halitta amma dai abin da ya fi dai mutum ya yi shi a rarrabe don ya huta daga cikin wannan abin da ke iya ruda mutum a, ya ruda mashi tunani allah taimaka allah sama sani
assalamu alaikum malaman dan wani daman jiya ya faɗi ya ce a sanya shi cikin addu'a sannan kuma na neman yan uwa da su yafe mishi an Allah ya kashi zai tafi umara insha Allah ce Allah saka mishi da alkhairi Allah tabbatar da digadigan shi Allah sa Allah kai shi lafiya zai tashi da Allah maido shi lafiya Allah tabbatar da tahiyar nan tashi Allah sa ya je lafiya da lafiya Allah sa umara shi ta kasance umara ce makabula amsasiya kuma mu mun yafe mishi yan uwa kuma muna nema kowa ya yafe mishi ya sanya cikin addu'a Allah saka mishi da alkhairi mu ma kuma muna roƙon Allah mu dauke sarki Allah sa mu ma da rabon mu a gaba bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabbatar da kai dukkanin mai bukata ta alkhairi Allah biya mishi bukatun shi da alkhairi Allah tabbatar mana da alkhairi insha Allah assalamu alaikum malam wani yana neman karin bayani ne dangance da tahiyar ake cewa assalamu alaikum assalamu ala nabi wani ne yafi inganci wani ne yafi dacewa Eh, sigogin tahiya da dama sun zo dukkaninsu sun tabbata duk wanda ka ɗauka kai babu laifi Eh, al'imam sheikh nasiruddin albani ya kawo siyar intahiya a cikin littafin shida sifat salatin nabi mai takbir ila taslimi ka annaka taraha kenan ɗaya daga cikin sigogan duk wanda ka ɗauka ta yi babu magana a ce waccan ta yi inganci ko makamanta haka dukkan su ya tabbata daga manzala sun ya koyar kuma dukkan su an rawaito su da gurin sahabban eh, manzala sun sama allah taimaka allah sa alkhairi na'am sannan kuma yake cewa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye sahabbai suna cewa assalamu alayka bayan kuma ya rabu- ya rasu yana suna cewa assalamu ala nabi ina son karin bayani akan haka.
Eh, wajen kalma ta assalamu alaika ko kuma assalamu ala nabi duka maganganun malamai ne amma dai eh, wasu na ganin cewa dukkan su da yan ka hudi ba matsala bane ba domin da akwai kalma ta ijtihadi shin za a ce assalamu alaika ko kuma ai- assalamu ala nabi almuhim dai eh, kusan maganganu da da malamai wasu na ganin cewa ba a ce ba assalamu alaika inna ma assalamu ala nabi da makamanta haka almuhim dai kowanne dai sigogi sun tabbata a wasu ruwayat amma dai abin da ya fi ba laifi ba ne baka yi ta'addubi kasancewa manzalar sama ba tare yake da kai ba baka ban bayan shi sallah da makamanta ya kace assalamu ala nabi almihim dai maganganu ne dai ga sunan dai a takaice dai wannan shine dai mutum kai ya kallafa kan shi ya kaza ya kaza da tsanani da makamanta haka bai kai bai zuwa ga haka wada da akwai fahimtar malamai Allah ya taimaka Ah, sai malam ya tambaya na gaba yake cewa malam idan mace ta yi wanka tsarki ah, sai wani waje cikin bangaren ta bai samu ruwa ba to bayan ta ida ta fita ta ga wannan wajen da bai samu ruwa ba za ta sake wankan ne aiwa za ta zo ta sake wanka min jadid wadda saboda ko arwalla ce a magana mafi karhin rinjaye ko arwalla ce ka samu lum'a ba za ka goge da wannan gurin barwa sai ka canza arwalla wadda saboda arwalla ana so ta zamto da tawali a yi ta bitawali a yi ana gama wanke guri kaza a gama wanke guri kaza ba a rarrabawa to haka wanka nafsu shi hukuncin wanka kuma yana daga cikin rukuni na wanka wankan ibada janaba da wankan tsarki na mace na tsayawar jini dukkan shi bayya amsa sunan wanka sai an samu rukunin da shi ne ƙashin bayan wanka ta amimul jasadi bilma dukkanin jiki ko ina ya samu ruwa kinan matukar ba a samu ba ta amimul jasadi bilma wanka yadda akwai tasgaro ba a samu ba rukunin shi shi kuma rukunin abu shi ne yake ba da ingancin abu yanzu dole ta sake wanka shi yasa kuskuren da ke da kwai mutum ya yi wasa wajen wanka na ibada wankanka na tsabta wanke da abin da kake so barar da abin da baka so yadda ka ga dama amma wankan ibada dole ko ina ruwa hiya bi dole ko ina ruwa hiya shi ba shi yasa malamai wasu suke cewa ba ma ba zuba ruwan dalk al'ada shar'i ne sai an yi shi wanka yake inganta kenan mutum ya yi kokarin tabbatar da cewa lokacin da yake wankan ibada ko ina ruwa ya taba shi Allah taimaka Allah sai alkhair
na mana sai mai tambaya yake cewa mana yana zaune a masallaci ne sai wani bawan Allah ya kawo mishi tabshi guda goma sha biyu sadaka shi kuma a mazhabinsa da ya ji ana faɗi maganganu akan tabshi a shin ya halatta ya ɗauka shi bai shan tabshin a mazhabinsa shin ya halatta ya ɗauka ya ba wani sadaka na Allah taimaka Allah sai alkhair kenan wani ne ya maka kyautar tabshi wadah ya baka tabshi kenan sadaka kamar guda goma sha biyu aka ce ko ba laifi ba ne ba kana iya amsa sai ka raba wanda ka san suna amfani da shi domin bayani ina ji mun taɓa yin bayani a nan masallaci akan matsala ta tabi mafi yawan malamai muhakkikun daga cikinsu da akwai sheikh salih al-fawzan suka ce in tarbi babu wani aqida mummuna a tare da shi bakka ku daga cewa yin lazimi yin azkar da shi ya fi fadala akan yin azkar babu shi bakka ku daga cewa yana da wani tsarkin da ya wuce iyaka mujarrad ɗin abin lissahin ibada ne kamar yadda tafi take da tafi wani kala kaza ta haihuwa kala kaza da kai sallah a ƙasa da kai sallah a tafi da bambanci to nafsa shi in a haka ka ɗauki tarbi ya halitta in dai kuma hallo malamai suka ce shar'i na biyu na biyu na halarci amfani da shi shine ya zamto ba ka yin wani abin da za ka nuna riya ta ibada ka dinga riƙe shi kana tafiya kana lazimi ko ka dinga rafta shi a wuya to kaga wannan kawo yi riya ka yi suma kana gwada mutane kai mai lazimi ne matukar baka yin wannan ababen ya halitta ka yi amfani da shi amma in kana ƙudurin wata akida mummuna akan tarbi ko kuma kana riye da shi to wannan bai halitta ba wannan shine fatawa matsakaiciya fatawa ta ilimi wadda an gina ta akan ilimi wanda mafi yawan malamai muhakkikin duka sun taya kanta daga ciki da akwai ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan zamanin wanda yana da kusan shekara gomiya tara da wani abu ya rubuta manyan littafai wanda duk malaman da suka yi zamani da shi sun wata alkhairi da albarka kan shi shine al-sheikh al-ustaz dr sheikh salih al wanda yanzu shine mufti al-am na mamlakar arabiyyar saudiya kuma dan kaka yi wata wata ba malami bane ba kadai akademi ne doktora har zuwa bayan doktora dukan ta fiƙo yayi tun daga lise bangaren fiƙo ya karanta rubututtuka da tawabai na fiƙo daga gare shi in kana so ka san waye shi a fiƙo kalli littafin shi al-mulakhasul fiqh ka sha mamaki kalli littafin da ya rubuta a usulul fiqh ka sha mamaki kidan yana daga cikin wanda suka yi wannan fatawa kidan ba laifi bane ba ko ta ko na sha ko kuma na dannawa ba laifi bane ba in babu wannan aqida inda akwai wannan aqida haramu ne kidan kai yanzu in wani ya zo baka kyautar sharbi ya sadaka tarbi a rarraba mutane sai ka amsa bayya daga cikin hikima ka ce kawai banda su banda amsa ka gwada zayin kai la ba hikima ba ce ba ilimi ba ne ba amsa za ka ce allah saka da alkhairi sai ka samu da tijawan da kana da tabbas ɗin suna yin amfani da tarbi ne don lazimi don hisabi na aska babu wata aƙida mummuna ka rarraba musu kina haka allah taimaka allah ta alkhairi misalin shi kawon misalin mutum ya ba su kyautar tafi ya ce a rarraba mutane babu bambanci Allah taimaka Allah sai alkhairi shine da a takaice dai magana wadda take matsakaiciya abinda muka faɗi daidai Allah sai shi mai zan hasabi mustabbas fadl assalamu alaikum malam mai tambaya na karshe ke cewa malam mutum ne tashi zai yi sawar kuma sai ya ji har ladan ya fara as-salatu shin zai bari ne ya huce dorere ko kuma kuma yake tambaya yake cewa shin malam sahur wajibi ne ko kuma yawwa na fari sahur muhara daga ta ƙarshen da ya waɗi yin sahur mustahabbi ne sunna ce ta manzala sama da akwai albarka da alkhairi manzala kita ta saharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin sahur da akwai albarka a ciki kuma sahur ba dole bai ka ci tuwo ka yi gangakkare ka cika ciki la mazala ya ce ni'imar sahur ni'imar sahurul abdi at-tamr wal ma madalla da sahur an bawa ya zamto dabino da ruwa ko dabino guda uku ka ci ka sha ruwa ya isa madararka ka samu ka sha ya isa ko lemu exotic ka ajiye ka ɗan sha ya isa ba zo bai ka gargar kare ko wani biskiti in ka samu mai kyau mai daɗi ka kora da ruwa ba dole bai ka yi gargar kare wani zai iya in ne sauri ban na jin daɗi istoma waye waye ba dole bai ka yi kina albarkar ce ake nema ta sauri albarkar da alkhairin ake nema ta sauri kenan sauri sunna ce mustahabbi ne daga cikin sunna ce daga cikin sunnoni azumi ba wajibi bane ba amma ana so azumi yana inganta babu sau wannan tambaya ta ƙarshe kenan ta fara da yayi shine wannan as-salatu khairun min an-nawm zina shagwa sai aka fara as-salatu kiran sallah na as-salatu khairun min an-nawm wanda mafi yawan masallatai mu suke jinkirta shi kuma a fara ake yi shi mai as-salatu khairun min an-nawm kamata ya yi ya tara ka ne ka yi sauro to amma mafi yawan masallacin da namu ya suka akasa ha sai suke jinkirta a salatu khairun min nawm in ka lura ma a salatu khairun min nawm ka tashi daga barci yin sallah shi ya alkhairi ka shirya mai yin sallah ke ta ana yin ta tun kafin keto alfajar amma masallatan suna haka kenan wannan zai nuna maka cewa yin as-salatu khairun min nawm ba dalili bane ba na keto alfajar kuma ba kiran sallah bane ba yake nuna cewa alfijir yake to dole ne kai bawa ka yi kokarin ka sanin ya ne alfijir yake ketowa shi ne alfijir in ya keto za ka mafi yawan sasannin sama sun ya yaske sai ka tsaya ka yi dako ka ga lokacin alfijir yaya yake mafi yawan sasannin sama za ka ga ya yi haske ƙasa da duhu amma mafi yawan sasannin sama ya yi haske in ba ka iya ganewa wasu wasu za ka shiga alhamdulillah mun samu sauki da akwai application wanda zai nuna maka ketuwa alfajir kawai da magarin za ka sami shi ka rubuta zandar nijar kakari kuma ba mai gaka ba zai sha he in ka kunna zai dinga yin tahdisi da kanshi in wannan ma baka iya ba ana yada hotuna na lokacin ketuwa alfajir kowane gari ana rubutawa rejan inda magaran marati ina ne duka ana yadawa sai ka samu wannan hoton ka dinga bibiya yau karshe kaza da kaza ne alfijir yake ketowa kiran ba da kiran sallar zaka in ba haka ba wallahi mafi yawan masallatayya wasu masallatayya ya karshe shidda ko kusan shidda zaka ji suna kira a salatu khair min nan gaskiya zaka kai ta cin tuwo har wani lokacin gaskiya ne wannan ai da akwai matsala gaskiya ne wallahi da akwai masallatayya karshe da yake suna biyar da arba'in da hamsin da arba'in da biyar wani ma har kusan shida za ka ji a salatu kairin yana naumi to ya za ka kai ta cin tuwo har wani lokacin haka da akwai matsala allah taimaka allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai allah sai hasiri mai zanen hasata wa abinda muka yi kuskure allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu